alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan shine darasi na hudu na karshe kenan maimakon wancan na wal yatrukil waswasatal muwaswisu wala zamal ba'diyya fi ma yahjishu wanda yake yawan waswasi ya bar sujud ya bar waswasi ana ganda ki ma'ana yawa da waswasin ba sai yayi sujudu sahwi ba wala zamal ba'diyya fi ma yahjishu amma in waswasin ya yawa shine ya haji su ai idza shak idza kasura waswas ana gane da kyau ko to yayi ba'adi ma'ana waswasin naka yayi yawa na hanya hanya bane kaza a cikin sanar to kai mi to kai ba'adi dalilin wannan waswasin da yayi yawaita na shakka da kake na kuskuren da kai a cikin sallah wala sujuda liqunutin yujharu bihi walakin amduhu mustankaru كزيد سورة وإن بأخريه وسمعه الرسول أن صلى عليه باب سجود السهو idan mutum ya idan mutum ya bayyana kunutu da ake yi bayan sallar asuba wanda mun ce ba sunna bane walakin amduhu mustankari amma da gangan ka bayyana alqunutu yace makruhi ne ka zaidi suratin haka makruhi ne mutum ya ƙara sura wa in bi ukhrayhi ana gane ke ko da ko a su a me yake da suna a rakoi guda biyu na ƙarshe ne wa sam'ihi ar-rasula an salla alai haka kuma yaji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sallallahu alaihi wasallam haka shi ma me yake da suna makruhi ne kuma babu sujud sahwa akan shi dan yace haka aw aktsara suwara ko kuma ya yi hiye da sura guda aulam yukmil suratan au kharajaha lima tuli ko kuma mutum bai bai yake da suna bai kare sura ba sai sujada shi ma babu babu komi akan shi au kharajaha fi ma tuli ko kuma yana cikin wata sura sai ya koma a cikin wata sura shine au kharajaha fi ma tuli kana cikin wata sura sai ka barta kuma ka koma cikin wata sura babu sujudu sahwa akan ka kadal isharatu wa man yukarrir fatiha sahwan bi ba'diyin bari haka kuma ishara cikin sallah kai ma mutum ishara babu sujudu sahwa wanda ya maimaita fatiha cikin mantuwa to zai yi ba'di shine bi ba'diyin bari to ba'di shi zai kubutar da shi shine bari ai bari al ba'di huwa alladhi yubarri'uhu min al من الخطأ كنا يعمم يتفاتها لا يسجد السهو والظاهر الصحة في العمد لنا ما لن يتي ظاهري كون غنغن كبر بعدي bayan ka maimaita fatiha mala yace babu laihi a wajenmu wa zakiru surati kenan ra'ayi guda biyu ne na malikiya cikin mantuwa ka maimaita fatiha biyu a wani ra'ayi babu sujudu sahwa a kanka a wani ra'ayi kuma ka yi ne ka yi sujudu sahwa shi ne ma'anar wa zahiru sihatu fil amdi lana a wajen mu ko da gangan ka bar sujudu sahwa baka da laifi wa zakiru surati ba'da linhina wanda ya tuna da bai karanta sura ta bayan fatiha ba bayan har yayi ruku'i har ya tahiyya yi ruku'i la yarji'an to ba zai komo ya ce ba har ya karanta wata suran nan kenan ya ci gaba da mi da sallashi sai dai akwai sujudu sawa a kan shi ko wa zakirun litirri qablar wa zakirun litirri qabla ruku'i aqdihi aw jahri wanda ya tuna da a kamata ne hoyayi ya asurta wanda ya tuna da ya asurta karatu maimakon ya maimaita shi kamin ya kulla ruku'i ana gane da kyau ko shi ma zai ni zai zai maimaita karatu inda ya kamin rubu'i ne a wajahari fatiha ko kuma ya tuna da bai bai bayyana karatun fatiha ba a adaha to zai maimaita wannan fatihan nan sun ma sajar sannan ya yi sujudu sahau kenan sai ya yi sujudu sahau aw suratin a'adaha ko kuma wata sura da ya manta bai yi ba ta bayan Fatiha a'adaha ita ma zai maimaita ta wa lam yazid in dai ita sura ce ya manta bai yi ba ya yi ta a asirce maimakon a bayyane to zai maimaita sau walam ya zid ai walam ya zuci nustahu shi nan ba zai shi nustahu ba na abin da malam ke nuhi shine kana cikin sallah ka je kai ruku'i sai ka tuna kai ashe sallar magriba ce ni kuma ban yi karatu a bayyana ba to malam ke sai ka ka fasa yin ruku'i nan sai ka yi ne a yauwa ka maimaita karatu idan ka maimaita karatu a ni a bayyane yauwa in kuma har ka riga ka yi ruku'i ne to wannan mala ya ce ka ci gaba da sallaka amma za ka shigo da sahu in kuma fatiha ce kawai ana gane ke ko kamanta ba ka bayyana karatunta ba malam ya ce za ka yi sujudu sahu ma'ana za ka yi za ka yi kabli tun da kaman ka rage ne bayyana wannan da baka yi ba amma in wata sura ce wadda ba fatiha ba to wannan babu sujudu sahau a kanka shine abin da malaki ne a takaice dai in ka manta baka bayyana ba kuma har ka je kayi ruku'i to ka ci gaba da mi da sallarka amma in baka yi ruku'i ba sai ka mi sai ka mi sai ka dawo ka sake bayyana wannan karatun naka da baka bayyana ba butlani salati bil qahqaha lalacewar sallah da dariya wadda sauti ke fitowa shine kahkaha a karanta kenan wa batalat bil wa batalat bil qahhi mutlaqan wala a a kuna da gaskiya wa batalat bil qahhi mutlaqan wala wa batalat bil qahhi mutlaqan wala يضحك إلا لاه نوما غافلا والمؤمن الكامل فيها يعرض عما سوى الله ودنيا يرفض عما سوى الله ودنيا يرفض ليحضر القلب لها ويرتعد وترهب النفس جلال من عبد فهذه صلاة الخاشعين ثم لا فهذه صلاة الخاشعين شيء عليه في التبسم ولا بكاء خشوع مثل إنصات النظر لمخبر وبطلت إذا غزر to masha Allah liman ya ga tausayi na yake daya a shalif to ya ga murya tana rikewa yau na tashi da mura ne har masassara ta sani sai da ma na sha magani kamin kahin mu na yi ta zubda ta kusan lotis ba ta adadin wanda na bata ba malam ya ce wa batalat bil qahri mutlaqan wala yadhaku illa lahin aw man ghafala sallah tana lalacewa idan aka yi dariya wanda sauti yake fitowa kun babu mai dariya sai mai wasa kuma gafalalle wal mu'minu al kamilu fiha yu'ridu amma si wallahi wa dunya yarfudu shi mumini idan yana sallah to yana kawar da kai da dukkanin abin da ba Allah ba da duniya gaba ɗaya yana kinta li yuhdira alqalbu laha wa yarta'i wa tarhaba an-nafs jalala man ubid yana halartu da zuciyarsa zuwa ga Allah kuma zuciyarsa tana makarkata ma tana tsoro don saboda tana gaban ubangiji wanda ake bauta ma fazi salatul khashi'ina thumma la shay'a alayhi fit tabassumi wala wannan ita ce sallar masu khushu'i wa qumu lillahi khashi'ina kinnan to wannan shine khashi'ina qanitina na'am sannan kuma babu komai ga wanda yayi murmushi kenan shi murmushi baya bata sallah ana gane da ke ko بكاء خشوع مثل إنصات النزر لمخبر وبطلت إذا غزر kukan da mutum zai yi na kushu'i ana gan da kiko shi ma ba lalata sallah amma kuka na misali ka tuno da wani bala'i da ya wada maka a wannan yana lalata sallah ba ta ana gan da kiko misali kana cikin sallah sai ka tuno da da ashe an sace maka abu kaza sai ka bace da kuka dan abin da aka sake ma a wannan ba kuka Allah da Annabi bane yawwa wannan kuka ya ba ta sallah sai an sake warko yace haka idan mutum yayi shiru dan wani yana mishi magana sai yayi shiru dan ya ji abin da yake faɗi babu lahi in shirun kaɗan ne amma in shirun yayi yawa shine idza gazu wa basalat idza gazu a daga alghazara ma'ana yawan abu kenan in shirin yayi yawa sallah tana lalacewa to mu zo audun ila ahkam sujud sahw ko mu wa zuwa ga hukunce hukuncen sujudun mantuwa wa man yakum min ithnatayn raja'a ما لم يفارق بيديه الموضعا ما لم يفارق وركبتيه وتمادى المنفصل ولم يعد ولم يعد ومنه قبل ينقبل ولا سجود في التزحزح اتفاق ولا سجود في وصحة راجع من بعد الفراق وتاهيا سجاد والنفخ كلام والياس جد شمتا من والياس جد إن شمتا من ويسجدين شمتا من بيتهيا دي فا وليسجد شمتا وليسجد وليسجد شمتا شمتا من بعد ويس وليسجد شمات من بعد السلام سهوا ولا ير سهوا ولا يردد على مشات سهوا ولا يردد على مشمته وما على العاطيس في حمدالته وما على العاطيس في حمدالته كسد فيه للتثاؤب ولا كسد فيه للتثاؤب ولا ينفض بالحرف لئلا تبطلا ينفض بالحرف لئلا تبطلا ومن تفكر قليلا في حدث ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث شك به فبان نفيا أو خبث فلا عليه كالتفات وقلي فلا عليه كالتفات وقلي عمدا والاستجفاء شر مبطلي عمدا والاستجفاء شر وصحة سراق أو محرما وصحة سراق أو محرما نصر أو نصر أو لبيسا وآثما
na'am dai malam yace wa man yaqum min ithnatayn raja'a ma lam yufariq bi yadayhi al-mawdi'a duk wanda a wajen rakawi guda biyu maimakon ya zamna ya zaman tahiya sai ya miƙe tsaye to in ya tuna zai komo matukar hannuwan shi da gwiwowin shi ba su rabu da ƙasa ba ana gane da ku kenan ka tafi dagawa sai aka ce ma subhanallah to komo amma in ka hannu ka miƙe tsaye to shi kenan ka ci gaba haka komo shi ne sai ce wata madal munfasil wa lam ya'ud wa minhu qabliyun qabil shi kuma wanda har ya riga ya rabu da ƙasa to tamada zai wuce wa lam yu'id kada ya komo wa lam ya'ud kada ya komo kuma anan qabli zai yi wala sujuda fi tazahzuhi ittifaq wa sahhatin wa sahhatin wa sahhat irja min ba'd al-firaq babu sujada idan mutum ya komo ma'ana bayan ya yi tsaye aka ce mishi subhanallah a zaman tahiya na biyu bai yi shi ba raka'a ta biyu yayi tsaye aka ce mishi subhanallah sai ya komo shine fitta zahzuhi sai ya komo a ittifaqi babu sujada akan shi ana gane da kyau ko wa sahhat in raja'a ba'da al-firaq nan ya ya ta'kidi ne ƙara sallar mutum ta inganta in dai har ya komo bayan ya rabu da ƙasa idan bayan kayi tsaye aka ce ma subhanallah ka komo babu lahin komi kuma ba za ku shigo da sahu ba amma abin da ya dacewa kada ka ne kada ka dawo wasahiyan sajad ana gane da ko amma idan kuma cikin mantuwan ne har yanzu duk rudewa ne ta sa ya komo ba wai da hancin subhanallah kin bane to wannan zai shigo da sahu dan saboda wannan shakkar da aka samu wan nafhu kalamu shi kuma me yake da suna busa da mutum zai yi magana ce ana gan da kyau wal yasjudi sai ya sujada in shan mata min ba'di salami ma'ana idan kai sujada me yake da suna kai kace ma mutum yarhamukallah da ya sujada da ya yi afishewa to akwai a kanka ka yi sujada bayan ka sallame amma sahuwan idan cikin mantuwa ne kake mishi ya hamkallah wala yardud ala mushammiti wa ma alal atisi fi hamdalati kuma sannan idan ka ji mutum ya yi fishewa malam ya ce kada ka ce mishi ya hamkallah shi kuma wanda ya afishewa shi ma babu layi a kan shi dan ya ce alhamdulillah amma dai kada ya ce alhamdulillah ma'ana babu sujudu sahu a kansa ne ya ce alhamdulillah amma dai kada ya ce shi aka yi so in kai tushewa bakinka alaikum ka saddi fihi littasa'u bi wala yanfusu bil harfi li alla tabtula haka kun babu layi dan mutum ya like bakin shi lokacin da ya hamma hamma ta zo mishi a cikin sallah ya like baki haka kuma mutum kada ya yi tofi tare da hiddu harafi li Allah tabtula don saboda kada sallar shi ta lalace wa man tafakkara qalilan fi hadath shakka bihi fa bana nafiyan aw khabar duk wanda ya tunani kaɗan dangane da hadafi da yayi shakka game da shi fa bana nafiyan sai wannan shakkar tasa da ƙarshe ta bayyana ba gaskiya ba ne ma'ana sai ya kore shakka ana gan da ke ku au khabas ma'ana hadas ne ko khabas dukkanin su in mutum ya yi tunani kaɗan daga baya sai ya kore to babu komai a kan shi fala alaihi ma'ana ba fala alaihi sujud kan tifati kamar yadda shi ma waiwaye in mutum ya yi babu me yake da suna sujudu sahwa akan shi wa kuli amdan ana gane da ku amma idan da gangan mutum ya yi to wannan mai yake da suna yana iya hawa a kan shi sujudu sahau ko da yake a cikin nasar bai zo a haka ba shine ma'anar wa kuli amdan ai wa kul in ta'ammada fala su da sawa alaiya fala shi alaihi ko da ga gangan mutum ya waiwaye babu komai a kan shi shine ba akwai bayana da su babu komai a kan shi sai dai wannan waiwayen yana rage mishi zunubi yana rage mishi ladan sallar shi wal istidbaru sharru mubtili shi kuma waiwaye wanda zaka juyawa gaba ɗai to shi wannan yana ma lalata sallar gaba ɗayanta shine ma'anar fala alaihi kaltifati wa qul wa quli amdan baya da komi in yi juya a cikin sallarsa in ya waiwaya a cikin sallarsa ko da da gangan yayi babu su da sawa a kansa amma in ya juya gaba ɗaya shi daga daga alƙibla to wannan sharru mubtilin sharri ne wanda yake lalata sallah gaba ɗaya wa sahhat in sara sallar shi ta inganta ko da ya dare ma wani waya cikin sallah ana gane ke ku yawa sallah ta yi amma zunubin sata shi yana nan aw muharraman nazar ko kuma in ya kalli abin da yake haramu kana cikin sallah an yi daidai wata ifitika ta biyo sai ka fitike ta wata yan budurwa ta biyo ka kalle ta sallar ka ta yi amma zunubin kallo yana shine wa azima shine zunubi yayi aw labisahu wa asima ko kuma ya sanya wani abu wanda yake haramu shine aw labisahu ma'ana aw aw labisa muharraman ko ya sanya abin da yake haramun sallar shi kai amma zunubi na nan misali mutum ne sallah da kayan fata na an samu sabani game da malumai akan sallar shi kai ko bata yi ba wasu suka ce a ai dai Allah dai cewa cewa in rige sutura ana gane shi ko ai ka rige ka rige al'aura ko to shikenan wasu suka ce a to ai al'aura an rige ta ne ta haramun magana mafi inganci dai sallah ta yi tunda aka ce in kai sallah da hariri ai hariri sa shi ma menene haramun ne kuma an ce sallah ka tayi kenan ko da tufafin sata kai sallah sallah ka tayi na a takaice wancan wannan yana koma aka ka'idar da muka faɗi a can farko idan adan nahyu ila zati al-ibadati aw shart sihhatiha dalla ala fasadiha wa in ada ila amrin kharij fala Allah karba mu da sata dai to an ce lokacin sallah yayi mu ce gaba ko tsaya za a yi sallah ila liman a bari liman ne magana ya za a yi a yi sallah sai a ci gaba to shi kenan kenan za mu yi sallah mu so bayan sallah sai mu yi tarkhishin shi insha Allah na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك